to wannan sura ce da ake kiranta suratul yusuf saboda an matsayin kisarsa a doguwa a cikin sura da wannan surar an saukar da ita da makka makka tana da ayoyi 111 to bismillahir rahmanir rahim to Allahu alam min muradihi bizalik Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan haruffan da aka bude wannan sura da su ay hadhihi al-ayat wannan ayoyin aw suratu ko ko wannan surar ayatul kitabil mubin ayoyi ne na littafi al-qur'ani shine qur'ani al-mubin wanda yake mabayyani alwarihil ijaz wanda zama wata mu'jiza take a fili awil muzhiri lil haqqi min al batil ko ko mai bayyana abin da yake daidai daga abin da ba daidai ba qur'ani zama wata mu'jiza a fili take in ko an ce ba mu'jizar ba ce to wanda bi ya faɗa ya kawo kamar ko ya je wajen wanda zai kawo kamar qur'ani ya kawo shi yasa ashe qur'ani zama wata mu'jiza abin da a fili kuma ƙur'ani mai bayyana gaskiya ne wato an tafi mubin a fassara ta farko ya zamo daga abana ne wadda take lazima abana takan zo lazima haka nan wato abu ya bayyana a shi yasa a nan da bada da abana sun zamo ma'anarsa da akwai kuma abana wadda take muta'addiya to akan ta ne fassara ta biyu awil muzhiri lil haqqi min al badili mai bayyana gaskiya daga abin da yake ba gaskiya ba inda za a bi qur'ani to duk abin da yake gaskiya ko za a gano shi don qur'ani ba abin da bai bayyana ba na gaskiya ma farradna fi kitab min shawna zana laka kita qur'ana tibyana li kulli shay au lil yahudi ma salu wato an din an ce musulmi hakki min al ya zama an dau umumi kenan cewa duk abin da yake gaskiya ma a ko ina ne ga kowa kuma ko ko a'a yana bayyana wa yahudawa abin da suka tambaya ya zama an ɗauka sosi kenan cewa magana ce wanda yake ta shafi yahudawa su ne masu magana akan yaƙisa annabi yusuf take ya zuba wuya domin an ruwaito anna sababa nuzulin surati cewa dalilin da yasa sababin kafa wannan sura anna ulama al-yahudi cewa malaman yahudawa kalu da kowara al-mushrikina sun ce da manyan kafirai salu muhammadan ma sababin tikali ali aquwa min ash-sham ila misr ku tambayi manzo sallallahu ya dalilin ruwan iyalin annabi yaqub daga sham suka tafi misra wasaluhu an kissati yusuf ku tambaye shi daga kissar annabi yusuf fa nazara sai wannan surar ta soka wa fiya ta nabi sallallahu alaihi wasallam ita wannan sura ta kunshi ba da hakuri ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa alhuqum daga abin da mutanen sa suke aikatawa bima fa'ala ihwatu yusuf bi yusuf cewa ya haƙuri ya ga irin abinda ɗan uwan annabi yusuf suka yi ga ɗan uwansu annabi yusuf shi yasa shi dan ya game da irin wannan daga mutanensa ya san cewa ba faro ba an daɗe daman bayan allah managarta suna gamuwa da irin wannan daga mutanensu inna an zanna inna anzalna hakika mun ne muka saukar da qur'ani qur'ani arabiyan halin kasancewar sa qur'ani ba na larabci bil lugatil arab da harshen larabci wannan yasa kenan a sai dole in ana so a gane qur'ani a tsaya a san lugar larabci sai an tsaya an san lugar larabci shi yasa malamai da suke cewa ai a koyi larabci addini ne a tsaya a koyi larabci ko a koyi harshen larabci ai addini ne domin ko addinin ba zai yi ba sai da sanin haka la'allakum ko dai ku ya ala makkata ya ku mutanen makka ta ake luna ko a fahimci ma'aniyahu ma'anoninsa wa ta'lamuna annahu min indillah za ku gane cewa daga wajen Allah yake subhanahu wa ta'ala
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين na na kusu alaika a sallar ƙasar sai nuna muke ma bayani mafi kyawun bayani a yi da sasai muna bayyana ma wahayi mafi kyawun bayani a yi da sasai ai kawuwa mazal ƙasar asara wato atba'a ba'ara ko ba'ara ya dewa da sashen gurbi da sashe ya nalgasa dan mai faɗin kissa suru shay an fasha yana ambatansa ne da kaɗan kaɗan yana faɗin kissa tasa da kaɗan kaɗan wal maqsusu mahzufun wato maqsusu maf'ulun na qussu din an shafe shi shi asalan kasasi maf'uli mutlaqi ne amma maf'ulu bihi din an shafe shi wa huwa al-wahyu shine wahyu shine fasu ya kaddara na nuqassul wahaya alayka kama kaddarna kama yana muka kaddara ni bilalika wahayna ilai saboda wahayna din da za a faɗa nan gaba ta nuna cewa wahayin ake nufi ita ta ayyana me aka shafe maqulin da aka shafe ya zama kenan yana daga bangaren shafe maqulu bihi saboda an faɗe shi a gaba ko kamar yadda aka shafe shi a fi'ilin mashi'a ko walau shi na laja'an da rafa ana biya ko walau shi na raba suna fi kulle karatin nazira waya juzu an ya ku na bi ma'anar makasusi ta yi shi a sanar kasasu din kasasu din ya zamo ma'anarsa makasusu masdari ne amma yana nufin sunan mafuli ya zama mafuli na kusu sai kuma ba mafuli mutlaki ba ne mafuli bihi ne shine mafulin na wasu wa kaunuhu a sanar da fasi abinda ya sa aka ce kistoshin ƙur'ani su ne mafi kyawun kistoshi da kaunihi makasusan ala abdai da riga saboda zama wasu an bayyana shi basa mafi ƙayatarwar tsari wa a garabi usulobi mafi kowa a zabi usulobi mafi daɗin tsari ma salafatul alfazi tare da cewa lafuzan nasa da saukin sauraro da saukin fada wa zubatul madani da dadin ma'ana wato can wa a garabi wa a garabi usulobin gaini ne ba aini ba ba wa a azabi ba wa a garabi wa a garabi gaini duk wannan gaini ne ba na rabba to wa zubatul ma'ani tare da dadin ma'ana wacce malin alal hikami wal ajaibi tare da cewa ya kunshi hikimomi da abu babban mamaki min al-ibari na daga isna wasu yarin mulki da sadodin sarakan wal mamaliki da wanda ake mallaka wal ulama'i da ta labaran malamai wa makarin nisa'i da maganar makircin mata wa sabri ala azal ada da maganar hakuri da cutar abokan gaba wa abuyin badal itidal da cewa kuma a yace musu bayan an sami iko a kansu an sami iko a kansu amma a dawo a yace musu wa gairi zalik da wani wannan shi ya sa kisa ta na biyu su ta zamo min a hassanin kisasi ko a hassanin kisasi saboda tadodi irin tsare-tsaren mulkin masu mulki da wanda ake mallaka da maganan malamai da maganan makircin mata da haƙuri musu cutar abokan gaba bimawa yana da kalin ƙura saboda mun aiko wannan ƙur'anin zuwa gare ka ai hazai sura ai wannan sura wato wai zuzu an ya kona mafulu na kusu ta yi shi hazar ƙura'ana din ya zama shi ne mafulu na kusu na da kusu alaika hazar ƙura'ana a hasanar ƙasashe wa in kunta lamarin da sha'anin da can ka kasance min kabli kafin zuwan ƙura'anin gare ka laminal gafilin kana cikin wanda suka rafkananu anhu daga gare shi lam yanqara sab'uka bai kungushi kunnanka ba wala hadara bi balika bai taba darsuwa a tunaninka ba uskuru
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف تنين النبي يوسف لأبيه أولاً النبي يقول يا أبت يا بابا بالكسر دلالة على الإرافة التي يزلت التاء بولا عنها shi ya abati ana karanta shi da kasararta domin a nuna cewa akwai ya irafa wadda aka musanya tannan ta zamo iwari daga gare ta tunda an ce tannan ko iwari ce daga gare ta to ai ba a hada su biyu kenan ba tunda ba a hadawa tsakanin iwari da uwar anu ba a ce ya abati ba amma su da sun ce a iya faɗa ana cewa ya abati ya abata ya abata an raga nilkan zano to ya ce ni ayya abi ayya babana ni ra'aitu hakika ni na gani fil manami a cikin bacci na na yi mafarki da ahada ashira kaukau taurari goma sha daya wa hiya fi tawili iwatuhu a fassarar taurarin nan goma sha daya dangane da fassarar mafarki yan uwansa ne ahada ashira rajula mutum goma sha daya maza yustarra'u bihim da ake haskaka da su kasira kamar taurari ya zama kamar futkar nujumi kamar futur kamar taurari washamsa na ga rana hiya tawilu ummihi rahil wannan shine fassarar mafarkin da ya da mahaifiyarsa rahil aw halata ilayya ko halata ruwa mahaifiyar ita ce layya wal kamar da wata huwa fitawil abu ana nufin mahaifinsa dangane da fassarar mafarki لأن الشمس مؤنثة والقمر مذكر ومن إذا الشمس مؤنثة قمرك مذكرين رأيته لي ساجد ناجن سنة ما سجد قرين جميع بالواو والنون للوصف بالسجود الذي هو من صفات الوكالات إن ذات رأيتهن لي ساجدات ذاك رأيتهم لي ساجدين أكي جمعي دواو دنوني wanda yake abin su wa'annan wata ko taurari ba ko rana ai ba masu hankali ba ne ko to amma aka dauke su a matsayin masu hankali saboda me wa lisbis sujudi saboda an sanda su da sujjada allazi huwa min sifatil uqara wanda yake yana daga sufofin masu hankali ra'aha yusuf annabi yusuf ya mafarki da wannan rana da watan da taurarin goma sha ɗaya nazalat sun sauko mina sama'i daga sama fasajadar lahu suka yi masa sujjada
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين kala annabi yaqub ya ce lamma alima min tawilin ruya yayin da ya gane daga fassara mafarkin nan na ɗansa annabi yusuf an ihwatahu cewa yan uwan annabi yusuf wa bayarihi da iyayensa uwarsa da mahaifinsa sai ya hara'una lahu da sannu za su ƙasƙan da kai gare shi wa hafa alayhi hasada min ihwati ya ji masa tsoron hassada daga wajen yan uwansa ya ce ya bunai ya karamin ɗana tafiyu shiga ishfaqi tasiri ne na tausayawa aure annahu sagiru ko ko dan cewa ai yana karami a sannan ibnu sintai ashirata sana yana dan shekara goma sha biyu yace da shi la taqsuru ya kai kai za ka bayyana mafarkin nan da kai ala aiwata ka ga yan uwanka sai ke dole ka kai da su zo su nema makirci makirci ya ta lufi halakka fita dabara cikin halakar da kai hasadan dan hasada li'ilmihim bi tawiliha dan sun san fassarar mafarkin annahum al-kawakib cewa su ake nufi da tauraron wato washamsu ummuka cewa ranar ko mahaifiyarka wal qamaru abuka watan ko mahaifinka ne wa ru'yal anbiya'i haqqu mafarkin annabawa gaskiya ne abinda annabawa suka gani sai zamo gaske inna shaidan hakika shaidan aduwa mai gaba ne mubiyin mabayanin gaba lil insani ga mutum bayyinul adawati mabayyanin gaba lima fa'ala fi adama saboda abin da ya aikata ga annabi adam wa hawa da matarsa hawa wa fi habila wa qabila da abin da ya aikata cikin habila da qabil fala ya lujuda shi yasa baya takaita kokarin sa da abnai adam game da ɗiyan adam fi isaratul hasadi a cikin motsar da hasada gare su ta milahum allah kai sai ya dora su sun yi wa junan su makirci koyaushe shaidan allah allah yake ya samu kafa da zai sa ɗan adam wa ɗan adam hasada a samu gaba a samu kulli ka a zauna lafiya to ba kokarin sa kenan shi yasa ashe mai hankali sai ya kokari ya ga lalle ya bar haka ko da an samu dalili ko da an samu dalilin to ai kokari a bar haka ko ba komai in aka barin an fusanta an fusanta shaidan an sa shaidan cikin halin fushi an yadda da Allah kuma tabaraka wa ta'ala bala yustab'adu minhum wa in kanu abna anbiya shi yasa a ce su hasada ba abu ganin nisan sa bane daga su ƴaƴan annabi yaqub ko da yake ƴaƴan annabawa ne ko da yake ƴaƴan annabawa ne mahaifin su annabi ne kakan su annabi mahaifin kakan su ma annabi ne wa kazalika كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم wakazalika kamar ra'aita kamar yadda kai wannan mafarkin haka ya sabe ka rabbuka ubangijin kai yake zaɓarka ya taruka yake zaɓarka kamar aka rabaka bai hazin ruwa irin yadda girman masa da wannan mafarki da kai fi sigari kana karami yukuri muka bin risalata bil kibar to haka ma zai girma ka da baka manzancin sa ka zama kai manzansa ne halin da ka girma wa yu'allimuka yana sanar da kai min tawilil ahadith daga fassara mafarke mafarke tafsirul ruya fassara mafarki da annaha ahadithun nafs fil manami domin asali da abin da mutum zai mafarki da shi abu ne wanda yake zantarwa ga zuciyarsa shine ake nuna masa a mafarki walaysa lizalika sababun ba wani sababi ga yin mafarki su wata alu gima sha ta'ala bi halki zalika fin na'im sai ko zarar ratayar halittar a nufin Allah da cewa ba za a halicci wannan a cikin shi mai baccin ya harkullah fi kalbi itikadatin ubangiji zai halicci kudurce-kudurce a zuciyar shi mai baccin kama ya harkuwa fi kalbi lakazani irin yadda yake halittar ta a idanun wanda yake idansa biyu takunu alama ala umuri ya halkuha fi sanil hali da za ta zama alama ce bisa wani lamura da ubangiji zai shirya zai halice ta a hali na biyu wal kullu halqullah duka da halitta farkon da halitta wannan hangen ko tunanin a zuciyar bawa da kuma halittar wannan da aka yi wato har ya kai ga mafarkin da halittar mafarkin da cewa a yanzu da aka bayyana a ce an gani a fili dukkaninsu dai halittar Allah ce lakin ya halugu ma ya soro sai dai ubangiji in zai halitta abin da zai faranta wa bawa rai in za a yi tsora wa bawa ko za a kaddara wa bawa mafarki mai farantawa to wannan mafarkin ana halittarsa ne bi gairi haratar shaidani ba a gaban shaidan ba Allah baya halitta irin wannan a gaban shaidan a bahuwar ru'uya irin wannan shi ake kira ru'uya mafarki kyakkyawa ko wadda take makomata ko kyakkyawa ce waya halku ma ya ruru bi harate ubangiji yana halittar wanda yake mai cutarwa daga nau'o'in mafarke-mafarke a gaban shaidan li yun saba ilai wato dan a dangana zuwa gare shi huwar hulmu irin wannan ake kira hulmu shi yasa bambancin ruya da hulmu hulmu mafarki mara kyau hulmu mafarki mara kyau ruya ko mafarki wanda yake kyakkyawa wal murad bi tawili abinda ake nufi da tawili raddu shay ila gayati ilmin mufilin a mai da abu ga karshen sa matakarsa ta wajen sani da wajen aikatawa wakila wasu suka ce almuradu biha abinda ake nufi da ita ma'ani kitabillah ma'anonin littafin Allah wasu nan al'anbiya da tsare-tsaren annabawa Allah yana sanar da kai kenan daga ma'anonin littafinsa da tsare-tsaren annabawa duk da suka gabata wani tumu ne mata alaika Allah yana cika da himar da ya ma bin wacce da baka annabta wala ali yaqub kuma yana cika ta ga iyalin annabi yaqub sa'ir auladihi sauran 'yan annabi yaƙub bin nubuwati wajen cewa su ma kowanne a cikin su annabi ne Allah zai bashi annabta kama a tammaha irin yadda ubangiji ya cika ta bin nubuwati da annabta ala abawaika musa mahaifanka min qablu tuni ai qablika tun kafin zamaninka tun kafin zamaninka Ibrahim wa Isa suwaye mahaifan su ne annabi Ibrahim da ɗansa annabi Isa wallam yazkuru nafsahu annabi yaqub bai ambaci kansa ba har mallaha dan ya nuna cewa ran nasa bata isa komai ba bai ce ala aba ika min qablu ibrahim wa isaq wa yaqub ba yace ala aba ka min qablu ibrahim wa isaq kama ko sunnatu yanda yake shine tsarin annabawa da manzanni da dukkan bayan Allah madaukaka bayan Allah madaukaka ba sa cewa ba za wa kansu jinjina ba sa cewa ba za su yi wa kansu taskiya kullum ganin kansu suke a matsayin masu takaitawa a janibin Allah cewa ai ba su cancanci komai ba ma walan na ha'ata za a lissafa su a cikin waɗanda suka cancanta ina rabbaka hakika ubangijin ka alimu masani ne kamilul ilmi bi halqihi mai cikakken sani ne da halittarsa hakim wani ne kuma fi sunihi bihim a cikin yanda ya da halitta ya taru man ya sha'u Allah yana zaɓar wanda ya so ya zaɓe shi bai kimati da hikima ta sa.
أذكر في يوسف وإخوته آيات للسائلين Hakika alamomi sun tabbata a cikin labarin annabi Yusuf da ‘yan uwansa al'ahadi ashira su goma sha ɗaya akwai alamomi alakamar gwamnatin Allah ta'ala wasu cikar ikon Allah wa sirkin nabi da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam lisa'ilin ga masu tambayo an habarhim daga labarinsu wa humul yahudu su ne yahudawa lishtimalihi ala anwa'in min al-ibari saboda ya kunshi nau'o'i na daga abin da za a tsaya a yi isna da shi karu ya yusuf kamar mafarkin annabi yusuf wa ma kakallahu fiya da yadda Allah ya tabbatar abin da Allah ya tabbata a mafarkin nan na annabi yusuf wa hasad iwati da yadda ƴan uwansa suka yi tabbata hasada wa ma ala ilaihi amruhum da irin yadda lamarinsu ya koma gare shi sabri yusuf fi amrul dubi da yadda annabi yusuf ya yi haƙuri ya nuna juriya a lamarin rijiyar da aka jefa shi walbai da sai da shi da aka yi wasu da sa shi a kurkuku wa ma ala ilai amru da abinda a ƙarshe lamarin annabi yusuf ya koma gare shi minan nubuwati daga sanya shi zama annabi wal mulki da sarauta aka ba shi sarautar misra wa huzni yaqub haka nan kuma akwai ayoyi ga duk masu tamai a cikin irin bakin ciki damuwar da annabi yaqub ya shiga ciki wa sabri ala faqil walad amma kuma da irin yanda ya hakuri bisa rasa da wa ma alaihi amru da abinda lamarin sa ya kai zuwa lamarin annabi yaqub ya kai zuwa gare shi mulugil murad daga cewa a ƙarshe dai ya samu abin da yake nema Allah ya hada shi da da ɗansa annabi Yusuf wa gairi zalik da wani wannan mimma yi ta baru bihi daga abinda kowanne a ciki ya isa a ɗauka a yi isina da shi kowane ɓangare na ciki ya isa a ɗauka a yi isina da shi in tsalo
ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين in tsalo tunayen da suka ce ai ba'arul iwati ai wata cikin yan uwan suka faɗa ne ba'arin ga sashi wa lam yakunu anbiya a hina izin a sannan ba su riga sun zamo annabawa ba daga baya ne aka ba su annabtar fala iskala shi yasa ba wani rikici a cikin faɗan su haka da yusuf suka ce lalle kam su sun tabbatar cewa annabi yusuf mubtadau mubtada ne wa aqulu da kuma dan uwansa shaqiquhu wanda yake shaqiqin sa binamin shine binamin wanda su duk mahaifiyarsu daya ita ce liyadin da ta gabata wal habaru labarin a shine habbu ila ila abina su suka fi soyuwa labarin mubtada la yusuf din nan wanda aka ce mubtada ne to su suka fi soyuwa zuwa mahaifinmu min na fiye da yadda yake son mu wana da usuwa ga su mu muna da karfi za a yi tura mu mai noma za a tura mu mu debo kaya da sauransu su shi ko su da dan uwansa ba su girma ba jama'atu a ƙauya mu jama'a ne masu karfi fa na hannu a haƙƙo bil mahabbati ai mu muka fi cancanta ya so mu min sabi gairaini laki fa ta bai ma da yara biyu wanda suke ƙanana wanda ba wani amfanin da za su iya masa sai dai shi ya ta wahala a kansu inna abana suna ganin cewa hakika mahaifin nasu shine annabi ya gora fi dalalin yana cikin bata mubiyin wanda yake a fili yana cikin bata wanda yake a fili to fi isaril mafuli da ya fifita wanda yake bai kai ba wa tarkin ta'adili fil mabati ya ba daidaitawa a wajen soyayya a hakkinsa ai ya so 'ya'yan nasa daidai wa daidai inda ya so wannan ya so wannan shi yasa ya akai ne yake son Yusuf da dan uwansa fiye da son da yake mana inji su yan uwan Annabi Yusuf fata shawaru fi Yusuf wannan ne yasa suka ware suka yi shawara game da lamarin Annabi Yusuf fa qala ba'ruhum wasu a cikin su suka ce اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين uqtulu yusuf ai abin da za ku yi kawai ku kashe yusuf a wizar huwar ko ku tafar da shi a wani sungugumin jeji bi arin ba ita ta min al'umra ƙasa wadda take nesa daga maraya inda ba wani gida ba alamar gida ba kusa da wajen ya halu lakum wasu abikum in kun yi haka fuskar mahaifinku za ta zamo ta wafunta gare ku maza ba wanda zai gani a gabansa sai ku ba dole ya haƙura da son wa'ancan ɗin ba wanda bai gani ba a gabansa in ya so ku ya so ku a mahabbati son mahaifinku ya tsarka gare ku bi an ya kabala alaikum kubila alaikum ta fasa cewa ya fuskance ku yi kubila alaikum bi an yi kubila alaikum wala ya tafi ta liga ku da cewa ba zai waiwaya ga waninku ba wata kunu kwa zama min ba'dihi bayan kun kashe annabi yusuf din audarihi ku kun jefar da shi ya zamo ku zamo qauman salihin mutane na gari ta'ibin illa amalatu ku tuba zuwa ga Allah ga abin da kuka yi irin wannan tunanin yanzu so da yawa ake afkuwa ga mutane sai mutum ya ringa ganin to ba za ya duk abin da zai na sabawa Allah wai ai daga baya dawo ya tuba in ya duba ai shikenan yanzu sai mutum ya je tsafa tsafa ne ya menene ya menene da akan duniya ana nuna cewa mahalaka ce babba amma sai ba a dinga ganin to an yaje ma ya ya dawo ya tuba ai ba komai ai ba za ya hada jin dadin duniya da kuma zuwa lahira lami lafiya amma ina ai ba haka abin yake ba ai wajibi ne ana sa a koma ga Allah lami lafiya a tsaya abu umarninsa a bar saba masa a bar saba umarnin Allah tabaraka wa ta'ala to قال قائل منه لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب في غيابات الجب يرتقب بعض السيارة إن كنتم فاعلين Dala ƙa'ilun minhum wani a cikin ‘yan uwan annabi Yusuf sai ya buɗe baki ya ce, wasu suka ce Yahuda ne wasu suka ce Robil ne. Ya ce, ku kashe annabi Yusuf, ku kashe Yusuf, bayan alƙasar azimu domin kisa abu ne mai girma, ya surun najatu min tabi'ati da kyan ne mutum zai kisa a ce laifin kisan nan bai bi shi har lahira ba. sai ya bi mutum har lahira ka ku kashe annabi yusuf wa alƙoho ku jefa shi shi ga ya bata zobe a cikin zurfin kokan rijiya inda yake ya fi duhu a ciki mawari a islami biyu gurin da rijiya ta yi baki kirin ta yi duhu saboda ba wani haske ya yi zurfi ya yi zurfi a ƙasa to wahiya la'aruhu ita ce zurfin saukar ruhu mafi nisan waje a ciki walga ya bato kullum in ya sturu shaya abin da ake kira ga ya bato shine duk wani waje da zai kare wani abu anin nazari zai kare shi daga ya kallo wa'al fil dubbi lil ahadi altin ta al dubbi tana nuna ahadi ne shi yasa ba wai ta zo don umumi ba yanta ido babu sayyara wasu a cikin matafiya sa tsince shi almusafirina matafiya ya zarafu annahu ya rudu alaika siru min musafir in zarafu domin yan uwan annabi yusuf sun san cewa ai wannan rijiya da za su jefa dan uwansu a ciki akwai matafiya masu yawa da suka biyo ta kanta don su sha ruwa su ɗiba in gudun fa'ide in dai za ku iya abin da kuka faɗa ai kuma tsorata ne yana so mai faɗa haka wato yana so ya ziga su kan cewa lalle su shi yasa ya fara da cewa inda za ku iya eh sai in za ku iya ma a ratun abinda kuka nufa mina tafriki daga cewa sai ko raba tsakanin su la maharata lalle lalle faktafu bi zalika to ku wadatu da haka ba sai kun kashe shi ba ku sashi a wannan rija قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون kalu yan uwan annabi yusuf suka ce da mahaifinsa annabi yaqub ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam ya abana ya baba malaka la tamanna ala yusuf me zai hana ka ba mu amanar dan uwan mu a yusuf mu tafi da shi inda muke zuwa ay lima tahafuna alaihi wa la tusiluhu ma'ana dan me yasa kake jin tsoron mu game da shi baka aikansa tare da mu wa'in na da wunan nasu suka shaƙi kasu ɗinnan na siya za su yi wa annabi yusuf la ƙa'imu da misali za su tsaya da duk abin da yake gyara ne a haƙƙin annabi yusuf akka dul kalama sun kafa maganar wa'in na lahu li zuhuri mahayilil inkari dan bayyana alamomin musu daga gare su iradatan da niyya kuwa li zalihi an li zalihi an ra'ayi da saboda saukar da shi daga fahimtarsa fi hirzihi a cikin kiyayewarsa limata sannama ko ta nasaba fi min hasadin ga abin da yake yayi tsiri-tsiri daga hasadar da suke wa ɗan uwansu annabi Yusuf wato suna faɗa haka ne don su saukar da annabi Yakubu daga fahimtarsa saboda a gaba da kiyaye ɗansa annabi yusuf yana ta ƙoƙari ya ga koyaushe ɗansa yana cikin kariya saboda abin da ya gano alama na daga hasadar yan uwan nan nasa alsihu mana على ولد يرتع وينام وإنا له لحافظون arsilu mana ka aiko shi tare da mu ka ake shi tare da mu gadon gobe ila sahara zuwa sahara da ya ta ya yi kiwo ya tafi bi akan alfawaki ya yalwata a cikin cin abubuwan marmari wayal wani hauya a cikin cin ya yalwata a cikin cin abubuwan marmari da makamantanta wayal ab ya yi wasa lissi baki a wajen tsere wal intizari ko kuma wajen iya gwada harbi wajen gwada iya harbi wani abu zalik da abin da ya kama da wannan wa'inna lahu lahafizun suka ce da mahaifin nasu hakika mu masu karewa ne su dinna masu karewa ne ga annabi yusuf ba za su bari wani abu ya taba shi ba gatal ittihadi za su yi matukar iyawarsu a tana rudda hur ilaika salima har sai sun dawo masa da ɗansa yana lami lafiya قال إني للحزن لي أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون
kala annabi yaqub ya ce da su musa zilan ilaihi yana ne kawo musu hanzarinsa bi uzraini ya kawo hanzari haddi a nan abinda ya sa ba ya son ya aika ɗansa yusuf tare da su a hadu ma ɗaya daga cikin hanzarin guda biyu da ƙaunihi inda ya ce wa a hadu ma ƙaunuhu a hadu ma ƙaunuhu ɗaya daga hanzarin guda biyu shine faɗinsa inni da yahuziniya an ta samu bi haƙiƙa ne a ce kun tafi da yusuf haka ɗin abin yana bakanta min rai yana tamun da hankali ai zahabu ku bi ai tafiya ku da shi ya alamu kalbi yana radar da zuciyata zai adami itiyari firagahu dan ban saba ba da rabuwa da yusuf wala sa'atan ko da sa'a daya wala asiru anu ba zan ya juriya ba daga rabuwa da shi wasani uzuri na biyu kuwa ƙaunuhu shi ne da ya ce wa a hafu an ya kula huzibu ina jin tsoron kada kura ta cinye shi kalbul barri wato karen jeji shi ne kura li'anna arrawa kasiratu zi'abi domin kasar tasu mai yawan kuraye ce kamar yadda wannan za a narko daga kalmar ya za a ce za a ce masu abatun ko gari kasa mai yawan a wato kuraye masu abato kasiratun zibi wa an tun an gafilun alhali kuna rafkana kuna masu rafkana da gare shi bil ita galibin laibi cewa gaba daya a sannan hankalin ku hankulan ku duk sun koma ga wasan قالوا قول إنك لو الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا sai ‘ya'yan annabi ya suka ce da shi istibadan lizalika saboda suna ganin nisan abin da ya faɗa laina kalafin zai wallahi in hakura za ta iya kama shi ta ci mu wani hannu sotun alhali muna mu da jama'a mu jama'a da yawa a ce mu kyale kura ta kama shi ta ce inna izin lahatu lalle ka mu sannan mun zama masu asara ajizuna gajayyu a faruwa na mustahikuna an yi da alaihim bil hasara sun cancanta a bisa addu'a da hasara fa'arsalahu ma'ahu wannan hanzari da yan uwan annabi yusuf suka kawo ya sa mahaifin nasu annabi yaqub ya aiki annabi yusuf tare da su falan ma za a bihin فذهبوا به وعلموا أن يجعلوه في غيابات الجرم وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون falan ma za a bihin yadda suka fita annabi yusuf wa ajma'u suka yi kudirin aniya an azamu suka yi niyya yanke an yi tsalo cewa za su sanya annabi yusuf fi ga batil dubi a waje wanda yake mai tsananin duhu a cikin rijiya wa jawabu lamma jawabu lamma din mahzufun an shafe shi ai fa'alu bihi ma fa'alu sai ko suka aikata abin da suka aikata ga annabi yusuf ma yastawjibuhu mimma tauhishu sami mimma ya tauhishu sami daga abinda mai jin zai ga kewarsa wa huwa na zo gamisi shine cire rigarsa ba da rarbihi bayan a masa duka wa iradati qatlihi bayan sun nufi kashe shi wa'adlo suka zira shi wa'adlo suka zira shi wala ma sala ila nasir biyani yayin da ya kai kamar rabin rijiya alƙawhu li ya muta sai suka duka shi don ya mutu wasu kada filmayi sai ya fada a cikin ruwa su ma'awa ila saharatin sannan ya juyo ya taro zuwa wani dutse kana dahu yan wannan nasu suka kira wai dan su je ya mutu ko ko bai mutu ba fa ajaban ya amsa musu lizanni rahmatihim dan yana dauka cewa ko za su tausaya masa ba ragorar hahu bisa rashin suka yi nufin su jajjefa masa tsakon kwani fa mana hum yahuda amma dan su a dan uwan su shine yahuda ya hana su daga yin haka wa zalika dubu wannan rijiyar ala salasati farasiya min maqami yaquba kamar farsayi uku ne daga inda annabi ya gobe ke da zama wa awhai na ilai muka yi ake zuwa ga annabi musa wa hofin dubbe shi yana cikin rijiyar nan wa haya hakikacin ko dai aiken na hakika ne bin nubu wace an aiko masa cewa ya zama annabi aka yi masa aike da cewa lalle an ba shi annabta indal aksari a gurin mafi yawan malamai ashe kenan shi an ba shi annabtar tun yana karami amma su malamai masana hakika suka ce a duk wanda Allah ya ba annabta ana ba shi annabta ne bayan ya kai shekara arba'in tadmina liqalbihi dan sa nutsuwa ga zuciyarsa wa ba da zalika bayan nan kuma bayan an ba shi annabta da dan jinkiri umira bi tablighir risalat fi waqtiha aka umarce shi da ya isar da aikin Allah a wakacin da aka umarce shi da yin haka wakila wasu suka ce wa auhaina ilaihi wahayi ilhami wahayin ne na ilhama min jibrila da wato mala'ika jibrilu ne ya zo ya faɗa masa yuba shuruhu ya masa ilhama haka ina masa albishir bi huruji da cewa zai fitar wa yukhbiruhu yana ba shi labari bi annahu cewa shi yunabbi'uhum bihi zai ba su labari da wannan duka to kama ƙara ta'ala kamar da wani subhanahu wa ta'ala ya faɗa latunabbi annahu wallahi muka yi masa ake cewa wallahi za ka ba su labari ba da liyobi bayan yau bi amrihim bi sanihim da abin nan da suka yi ma haza wannan akwai ranar da za ka ce da su hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi idantum gafiluna kun tuna ko irin abin da kuka yi wa annabi yusuf da shi da dan uwansa sanda kuke cikin rafkana za ka ba su labari da lamarin nan nasu hum la shurun alhali a sannan ba su gane cewa kai ne ba sun ɗauka wani ne can daban saboda sannan ka zama wani babban basaraki an basan annaka yusuf cewa kai annabi yusuf bane li'ulu sha'anika saboda ɗaukakan lamarinka wa dulil ahadi sun daɗe kuma raguwar su da kai waja'u abahu to yan wajawo aba yan wan annabi yusuf suka da wajen mahaifinsu annabi a kuma isha an daidai wakacin isha ya suna ta tsula kuka suna ta kuka kare lahu mahaifinsu da ya gansu suna kukan nan ya ce da su malam me ya same ku ke wannan kuka wa aina yusuf ina kwabar yusuf ɗalo sai suka bude baki suka ce ya bana ya babanmu ina zamana na sai kwaji gabo mun tafi muna tsere bisa hani ko dai wajen iya gwanintar kibiya harbi da kibiya aula akbari ko ko takawa da kafa wata rakana yusuf muka bar annabi yusuf inda mata'ina nan ga kayanmu ba a tsirin yi mana gadi ba kala huzibu ba ma nan dinnan sai ga kura ta zo ta kama shi ta cinye wa ma da muminin lana wala kunna sarhi mun san kai duk maganar da za mu faɗa ba za ka yadda ba ko da ko da gaske ne inda ka ko da muna da gaskiya litta hamta na fi hazil gisati da ka tunce mu a wannan kisan limahabbaci yusuf dan kana tsananin san annabi yusuf fa kaifa wa anta tusiu sayyi'ul zanni bina fa kaifa wa anta sayyi'ul zanni bina ballanta na kai dinnan mai mummunan zato ne gare mu waja'u جاءوا على قميصه بدم كذب قال بل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون waja'u yan wa annabi Yusuf suka zo ala kamisi da riga annabi Yusuf bidamin kazib da jini na ƙarya zai kazibe wato jini na ƙarya aw baka zo bi ko ko mazarin ma'anarsa sunan mafuli ai wanda aka yi ƙarya a cikin sa ruya an ruwaito annabi zama wasu harsan cewa sun yanka wata akuya wa da husabahu bidamiha suka kwabe tufafin annabi Yusuf da jinin wannan akuya wa zahilu an shake suka shagala suka mance magana cewa suke ta rigar tasa wa qalu suka ce da annabi yaqub innahu damuhu ai wannan da kai gani jinin danka ne jinin annabi yusuf ne fa zo yaqub wata amalahu sai annabi yaqub ya karba ya lura ya lura ya lura wa qala yace ma ra'aitu ziban alam min haza wanda magana a kura mai dabara ba kamar wannan a kalab ni walam yi mazik alaihi kamisa hu ya za a ce ya ce naman ɗana alhali bai kike ta tufafin ɗan nawa ba ai ga ka'ida wanda kura za ta cinye sai an ga tufafin sadi ya yi kata-kata sai an ga amma shi wannan tufafin yana nan sai kari wato yana nan ya za a yi a ce kura ta zare shi kura za ta zare rigan ne sannan ta ce sun makala sannan ya ce bal sauwala lakum an fuskumu amma barikan zukatanku ne ta kawata muku wani lamari zayyana ta kawata shi wa sahalar lakum ta hore muku yinsa ta nuna muku cewa ku yi ba komai ba ne ai sun an aziman lamari mai girma tankerin da aka yi don girmamawa ne zukatanku ne ta kawata muku wani babban magana magana ce babba amma zukatanku take nuna muku ku yi ba komai fafa al'ummobi shi yasa kuka aikata haka ɗin ga annabi yusuf la ma ta sifura min akal zibi ba abin da kuke faɗa ba na cewa ai kura ce ta ce fa'amurin ni tsarin da zan ɗauka sabrin da mai ciwon haƙuri kyakkyawa la jazafi ba ya kace a ciki uhul ladhi la shakafi illa halki ma'anar sabrun jamilu shine wanda ba kai kara a cikin sa zuwa halitta in ka kai kara Allah zuwa ga halitta ai ka haka ta abu ko halitta ake kai kara su wajen Allah amma ka je wajen mutum kamar ka Allah bai bani kaza ba Allah bai bani kaza ba Allah bai bani kaza ba ai ba haka abin yake ba an akasta lamarin to wallahu musta'anu ala ma tasfun ubangiji shine abin neman taimakonsa almadlub minhu alauna wanda ake neman taimako daga gare shi ala ma tasfun bisa da abin da kuke tsantawa tasfun abin da kuke ambato min amr yusuf daga lamarin annabi yusuf وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأتى الجلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بغرام والله عليم بما يعملون waja'at sayyaratu wasu ayari matafiya suka zo gindin rijiyar nan da aka jefar da annabi yusuf aka jefa annabi yusuf a cikinta musafirun matafiya min madina ila misra daga kasar madian zuwa kasar misra fa nazalu qariban min jubi yusuf suka sauka kusa da rijiyar da aka jefa annabi yusuf a cikinta fil yawmi thani aw thalith min darihi fi kwanansa biyu a sannan koko kwanansa shida kenan a sannan wato daga jefa shirin da aka yi a cikin rijiyar fa'arsa ruwa da suka aiki mai hango musu ruwa ai yanzu ya ridul ma'a wanda zai gangare ruwan liyar ta gemi don ya sha daga gare shi ismu kuma da kunu zu'ar al-huza'iyu sunansa malik kunu zu'ar wanda yake daga banu huza'ata fa'ad ladalwa shi malikun zafin nan da ya zo gindin rijiyar da annabi yusuf yake ciki sai ya zira gugansa adila ma'anarsa arsala ya saki gugansa a cikin filbe da rijiya ka ta alaka biha yusuf annabi yusuf ya kama gugan fa harjahu malikun zu'ar ya fito da shi falan ma ra'awu yayin da maliku ya ga annabi yusuf kala sai ya ringa cewa ya bushra kawai yau na gamu da abin da zai faranta min rai yau na samu babban tsuntuwa ni dawo ha majazo kiranta majazi ne ai faman ai umuriri ai umuriri haza awaliki cewa kefan ciki ki zo yanzu ne ya fi dacewa a ce kin zo yanzu ne ya dace a ce kin zo a za guda ga yaro ga yaro fa za a ihwatu yusuf in un annabi yusuf suka zo wa kano tare saduno sun kasance suna dakantarsa sauraro suke su gaya mutu don su gaba da abin da za su yi. a shi yasa suna cikin wannan kwanukan da suke sauraron a ce ya mutu sai suka ga kuma an fito da shi wa kalu sai suka ce haza gulamun lana wannan yaron mu ne wannan asali bawan mu ne ya gudu a a a wato a barka amma abin da ke so daga gare ku fitiya daga gare mu za mu ba muku shi amma fa fitiya wa asaru a hafa ihwatu yusufa amrahu wa ja'ilihi bira'ata yan uwan annabi yusuf suka koye lamarin annabi yusuf suka mai da shi wata hajja wadda za a yi fiye da ita ko za a yi musayarta mata'a kayan ciyarwa litijati don kasuwanci au wato a hafar warido wa asabuhu amra yusuf min sa'irin rufka wa qalu huwa bira'a koko shi wanda ya zo ɗiban ruwa wanda Allah ya kaddara shi ne zai ga annabi yusuf da shi da ɗan uwansa ko sauran jama'arsa sun saba sun saba wa wato wa suka koye lamarin annabi yusuf daga sauran abokan tafiyarsu shi wannan wanda ya zo ɗiban wannan da shi da jama'arsa suka koye lamarin annabi yusuf daga sauran abokan tafiyarsu wa suka ce huwa bira'atu hajja ce ai da fa'ahu ilaina ahalul ma'i ai masu ruwan su suka ba mu shi linabi a hulahun bi misira dan in mun je misira mu siyar musu dillancinsa aka ba mu muma ba wai namu bane ba sun toshi muka yi ba ai wasu ne suka ba mu dillancinsa cewa mu je mu siyar musu wallahu alim mamalu Allah masani ne da duk abin da suke aikatawa isharatu wannan nuni ne ila zan mata kabo zuwa girman abin da suka aikata cewa sun aikata wani babban lamari wanda mummuna ne وشروا وشروا sun sai da annabi yusuf ba'uhu sun sai da annabi yusuf mafi marjin ramiyar alwajahani wato makomar ramirin akwai fuska biyu akwai fuska biyu a ciki a wishtarau ko ko su ma'anar sharaɗin ishtara tunda shara yana zuwa da ma'anar ba'a yana zuwa kuma da ma'anar ishtara to fasara ta farko ta zuwansa ne akan cewa ya zo ne da ma'anar ba'a akwai fasara kuma da cewa ya zo ne da ma'anar ishtara ma'ana sun siye shi min ihwatihi daga yan uwansa da samanin bahas da kuɗi tauyayye kuɗin da bai isa a ce an sai mutum ba da rahiman ma'aduda dirhamai ne wanda za a lissafa to addu'addan wala tuzanu za a lissafa ta lissafawa ba sai an tsaya awo ba 20 dirhaman dirhami 20 kawai suka karba suka bar annabi su wa kanu an ihwatuhu aw al-multaqiluna fi min az-zahirin su yan uwan annabi yusuf suna daga masu kyankyamin a ce yana tare da su suna kyankyamin haka ba su a ce yana tare da su ko ku su waɗanda suka tsinto shi a rijiyar sun kasance suna masu tsantsani a cikinsa gairi ragibe na ko gairar ragibe na wani masu kwaɗayi ne a cikin abin da za su samu in sun rike shi inda a ce sun rike shi fa ja aka yi sayyaratu ila misra matafiyan nan suka zo da annabi yusuf zuwa ƙasar misra fa ba ahu allazi ishtarahu bi 20 dinaran wa zawjayn alin wa thawbayn abyarayn sai shi wanda ya siye shi ya siyar da dinari ishirin da takalma faɗe kafa guda da tufafi biyu farare sun matarafa nasu fi zamani fi sanani sannan kuma mutane suka ringa ƙari a kudin wanda duk ya siya sai dana na a zo a ce ai za a yi masa ƙari inda ya yadda zai siya hatta balaga wanzu hu zaba har kudin su suka kai daidai da awan sa na zinari faftahu kirfiru bi zalika sabab shi yasa azizu misra wanda shine kirfiru ya saye shi da wannan kudin wa kana aziza misra shi kirfiru dinnan shine azizu misra wa waznuhu awan haka awan wannan kudin awan ya tiridli ridli arbaniya ridli arbaniya to wa kana la zashtarahu wa nan ne sumun uku shine sumunan to ko kana sumun وقال الذي اشتريه من مصر لامراته يخرج عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث فهو غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون wakalar da zittarahu min misira wanda ya siye shi daga kasar misira mutumin misiran da ya siye shi kirfiro shi ne kirfiro allazi haza ala haza'ini misira wanda shi ke kula da ga wato baitul malin misira kamar shi ne ma'aji na kudaden misira yace limra'atihi ga matarsa zaliha wadda an ce sunanta zaliha akrimi masuwa ki girmama zamansa makamahu inda na zamansa a wajenmu fil mal'ami wal barbasi ki tabbata ana bashi abinci wanda ya dace ana bashi tufafi wanda ya dace asa an yamfa ana abu ne a kusa a ce ya amfane mu yadda nake ganin yaron nan lalle za mu mori zaman da zai a wajenmu bilkiyani ala amwalina zai kula mana da dukiyoyinmu wa mata'ina da kayanmu ونستشرفه على مصالحنا nemi taimako da shi bisa duk abin da yake maslaha ne na au na ta yi zahu wala da ko kuma mai da shi kamar da na tabannahu mai da shi matsayin da wa kana al-azizu aqiman aw hasura azizun nan ma'ajin nan na kasar misra ya kasance bakarara ne ba a haifa masa da ko kuma baya iya saduwa da mata shine hasul wata farrasa fihi rushda wal kifaya ya gano alamar shari'a da cewa akwai gwaninta wajen iya aiki ga ga annabi yusuf wa kazalika kama anjana min rasul dubbi irin yanda muka tsira da annabi yusuf daga kisa da kuma rijiya haka ma muka na yusuf muka ba da dama ga annabi yusuf fil ari a kasar misir ari misir kasar misir hatta balaga ma balaga ai ya kai matsayin da ya kai alama ya ce bisa yanda nan gaba zai zo ya ta sarrafa fiyadin ya ta sarrafa a kasar bil adali da abin da yake adalci wani ma'allimahu min tawil al hadis dan kuma musallar da shi fassarar mafarke mafarke lil anbiya mafarke mafarke na annabawa ne wal ulul ko al ummu aw ahadithu ruya ko maganar wato fassarar zantattukan annabawa da al'ummu tawilin ahadith lil anbiya wal umam tawilin hikayoyin annabawa da na al'ummu ko ko labaran mafarke mafarke yani makkan na abinda ake nufi da wannan ubangiji yana nufin cewa mun ba shi dama mun ba annabi yusuf dama mun ba shi iko ne alama ma'aniya kitabillahi da ya san ma'anonin littafin Allah alkur'ani wa kame da kunce-kuncensa au ta'biran manamat ko dan ya san fassarar mafarke-mafarke al-munbi'ati alal hawadith al-ka'inati wadda za ta bada bawa za ta baiwa bawa labari daga abubuwan da za su zo nan gaba liyusta'addalaha wa yudabbara umurun nasu al-alfiya don a yi tanadi gare ta don a tafi da lamarin mutane da adalci a ciki wallahu galibin al'amari ubangiji subhanahu wata'ala ba abin da ya fi karfinsa ubangiji subhanahu wata'ala duk abin da ya nufa a cikin mulki na to to shi marin jaye ne bisa lamarin nasu la ya ajuzuhu shay'un ba abin da zai gaji da shi ba abin da ya gaji da Allah tabaraka wata'ala wa minhu bidalu kaydi ismati yusuf yana daga abin da Allah yake da iko akan sai yake da rinjaye akan sa bata makirce makircen da yan uwan annabi yusuf suka yi bihi ga annabi yusuf yan uwan annabi yusuf sun yi niyyar a ce sun ga bayan annabi yusuf amma allah bai nufa haka ba yanda allah ya nufa ko sai ya zamo duk a tsare-tsaren nasu ba su cimma nasara ba ba su cimma nasara ba sai da allah ya zartar da abin da ya riga ya nufa ya zamo annabi yusuf ya zamo madaukaki su dinnan sun zo kamar maro ko suke a wajensa wata biligi amri yusuf ila gadi cewa ubangiji zai isar da lamarin annabi yusuf zuwa ƙarshensa walakin na sana na filalin sai dai mafi yawan mutane ba san zalika wannan ba wani zalika la yafi wudu na amra bilai wannan ne yasa mutane da yawa suke kasa fawwala lamarin su ga Allah a fawwala lamari ga Allah ba abin da ya kawo bawa hutu irinsa to amma galibi mutum sai ya zama ba gano hanyar hutunsa babba hanyar hutu shine fawwala lamari zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala man hadda sikala humulihi fi badi maliki yastara inna sa'adata kullaha hasalat liman alqasila da wala ma balaga wala ma balaga shuddahu yayin da annabi yusuf ya kai cikar karfinsa samaniya ashira wasu suka ce shekara sha takwas au ishirina ko ya kai shekara ishirin au talatin akwai ruwa kuma da cewa a'a balaga shuddahu ana nufin ya kai talatin au arba'ina akwai ruwa da cewa ya kai arba'in ma a kai na hukuma muka bashi iya hukunci tsakanin mutane au hikimata ko ko muka ba shi hikima wa hiya ilmul mu'ayyad bil amal shine ilimin da yake an karfafe shi da aiki wa ilma muka ba shi ilimi masu tambaye wanda yake yake banta da shi katawil al ahadith kamar fassarar la'a maganganun nan wa kazalika kamar irin yadda muka saka wa annabi yusuf kamar zai zaɓi ya zini ami kulliya yadda muka saka masa da wadannan ni'imomin duka na zilmusin haka muke sakawa wanda suka tsaya suka kyautata aiki duk wanda ya tsaya kyautata aiki to zai ga sakamako wajen Allah tabaraka wa ta'ala li anfusihim wanda suka tsaya su kyautata aiki ga kawunan su tambihu wannan fadakarwa ne ala anna ma na da hu kusa cewa abinda annabi Yusuf ya samu jaza'an li ihsanihi ko jaza'u jaza'u sakamako ne li ihsani ga kyautata wasa fi amalihi aikinsa wata qawa fi awwal amri yadda ya sanya tsoron Allah a farkon lamarinsa yadda ya sanya tsoron Allah a zuciyarsa a farkon lamarin wara wa da to wara wa da to wa fi baitiha mace da matar da annabi yusuf yake gidanta iya zaliha ita ce zaliha nan da aka kawo musnadu ilaihi mausuli don ƙara tabbatar da magana cewa wadda ba yake gidanta ita ce wadda ta neme shi annabi daga kansa ai dalabat min an yi waƙi a haɗi an wa'il a ta nema daga gare shi a ce ya sadu da ita ba irin dabarar da bata yi ba don ta samu cimma bukatarta wa ta bil mausuli sutura alaiha a maimakon a kawo sunanta na zahiri aka kawo mausuli don a rufe ta wa isara ligati na zata yusuf don a bayyana matukar tsarkakar annabi yusuf har sura wajen tuman kana fi baitiya inda wadda yake zaune a gidanta a ce ita ce take nemansa madu da min hada min wanda ake lissafa shi daga masu mata hidima waye mutu bakin su minu ga ta bakwai gashi tana da dama tana da dama a ce ta gan shi koyaushe matukar dama walam ta zarmi humara matu amma ko ta zuwa ka bata samu abin da suke nema ba daga gare shi kazalika wannan yanda aka kawo dinnan adallu ya fi nuna mana ala surutu kadami fi takawa bisa tabbata diga digan annabi yusuf a zoran allah wa gallaka talafa ta rufe kofofin gida allil baiti na gidan wa kanat sab'ata kofofi bakwai ne ga gidan wa farashat harira ta shimfiɗa alhariri waje ato ta kiran annabi yusuf wa ƙarar lahu ta ce da shi hitala gani kai nake sauraro ita ɗin isin filin bi ma'ana a kabil ƙala ya ce ma'azallah allah kiyaye e a uzullahi min zaliki ina neman allah kiyaye ni daga irin wannan abin da ke kike nema innahu aishan awul ladhi tarani wanda ya siyo ni dinnan a wato shi wanda ya siyo ni dinnan ko ko lamarin da sha'anin rabbiya shugabana ne shi dinnan mai gidana ne a hasan rasuwa gashi ya kyauta zamana a wajensa makani ya kyauta zamana fala hudu fi ali abi dace ba a ce na haɗince shi a cikin iyalinsa aw lamiru lillahi ko ko lamirin na Allah ne tabaraka wa ta'ala innahu ay lahu rabbiya to innahu lamarin da sharin la yuflu zalimuna azzalimai ba yanda za a yi a ce sun samu rabauta bin zina wanda sun zalunci kansu ta fuskar zina wa gairihi ko waninsa to bayan da za a ce sun samu rabauta wala kad hammadu to na je na mi suna to sai aka ci wala kan hammadu kenan Thank you.